أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ba mu iko ya ja rayuwar mu ya ara mana rayuwa har muka dawo wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin bayan hutu da muka tafi na ramadan Allah madaukakin sarki ya sanya ibadun da muka yi dukkan su Allah ya karba Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda yanta a cikin wannan wata da ya gabata sauran ayyuka na ibada kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za su yi shi don shi sannan Allah ya karba mana muna karatu mun tsaya a cikin babi na ɗari biyu da da arba'in da bakwai wato babin da ke magana akan haramcin giba da kuma umarni da musulmi ya kiyaye harshensa za mu tashi a ciki akan hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da uku dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da uku wato hadisin da yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qala atadruna mal ghiba qalu allahu wa rasuluhu a'lam qala zikruka akhaka bima yakrahu ila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faƙadig baktahu faƙadig tabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatahu rawahu muslim idan ba manta ba na a wannan ne wannan ƙarshen shafi na 411 wata kila in ba irin wannan bugun bane ba shafin ɗaya bane sai dai ka dubi bugun naka sai mai bugun ya gaya ma shafi inda irin wannan ne to shafi na 411 babu riba wato babi na babi na 247 kuma ba ku gan shi ba ko? na? kungan shi to na hadisi na 1523 yawwa an gaji na kowa sai ne ma yake an zama ku gashi wani malaya wannan sha irin wannan ne na bude kawai ka bude shafi na 411 ƙarshen sa ƙasa shi da hadisi na 1523 an gaishe ko? فبسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله عنه an samu hadisi daga abi huraira da Allah tabbata a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya tambayi sahabbai yace musu atadruna mal jiba ko san menene ake nufi da giba giba da Hausa shine cin naman mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa yace kun san me giba menene cin naman mutane sabai sai suka ce Allah da manzansa su suka sani shine sai manzo Allah ya gaya musu menene giba yace wato cin naman mutane shine zikiruka asaka bima yakrahu ka kawai ka ambaci dan uwanka da abin da baya so baya nan shine giba ka ambaci dan uwanka da wata sifa da baya so amma baya nan wannan fa ba a magana wai ko gaskiya kai ko ƙarya kai ba a nan babin ake ba domin in ƙarya kai wani babi ne daban in gaskiya ka faɗa ma giba ce kuma wani babi ne daban na ce kai wani marwaci ne kai wani mugu ne in baya nan to na ci naman an gane kuma kuma daga ten ya zama marwaci to na ci namansa amma kaga idan ba marowaci ba ne na ce marowaci ne na yi masa me na masa kagi na yi masa kaharu da kaga dai wani yana gwada mana musulmi kawai iya bakinsa kawai shi ke nan ka huta ka ringa matsa bakinka ka ringa hana bakinka magana idan zai yi magana kawai ka faɗa alheri da za ka wuni da wani ya zo wajen ka hira yana zuwa ka ce kai Allah ya haɗa ni da makwabci mutumin kirki misali nake ce kai makwabci na yana da kirki ina jin da kayan magana ɗaya shi bakon ma zai sake tafi amma idan ka ce ka na haɗa wani mugun mutum sai gyara zama na saboda wannan aiki ne na shaidan wannan kuma aiki ne na bin Allah shi yasa masu yin suke zama kaɗan masu sauraren suka zama kaɗan wancan kuma masu yi suka zama da yawa masu son su ji suka zama da yawa sai yadda Allah ya kiyaye wajen hira duk wajen hira mafi yawan wajen hira cin naman mutane yake wajen hirar nan fa na malamai na na kowa da kowa karkace da in dai wajen hira ne wallahi in ba sa aka ci batun naman mutane ake ka ci da sabon ku ci da yamma ka ci gobe ka ci jibi kana ta ci kana ta tarawa wani ma musamman mai hiran dare kullum sai ya zauna ya ci naman mutane kafin je kwanta kullum kullum kuma cin naman mutanen nan musiba ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi cewa yayi yace ya ce riba ta kai kashi ɗaya ɗaya ɗaya ta kai kashi saba'in da biyu sai ya ce mafi ƙarancin zunubi na riba shine wanda yake daidai da mutum ya yi zina da mahaifiyarsa sai maza Allah kuma ya ce wa arbar riba riban da tafi riba shine mutum ya taɓa mutunci ɗan uwansa kaga maganar cin nama ce cin nama kuma ya fi riba da aka rake nan lalle musulmi yana da bukatar ya iya bakinsa eh ya iya bakinsa eh ya rage surutu shi ne kawai ba wani kawai ka rage surutu in kan bakin kana ta kai kai ta zikiri na kai ta subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar na sai ta yi alabashi in har hirar za ka yi to ka faɗa alheri kuma ta yi hirar alheri maza Allah sallallahu alaihi wasallama kila sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama afara aita in kana fi akhi ma aqul sai sahabi ya ce ya rasulullah idan abinda na faɗa akan dan uwa na haka yake fa gaskiya na faɗa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan abin da ka faɗa haka ne wato sifar da ka faɗa yana da ita to ka ci namansa wannan shi ne cin nama ya ce idan kuwa ba haka ba ne to faƙar ba haƙahu ka yi masa kiran ƙarya ka masa sharri kaga shi kuma zunubinsa daban can ka ci namansa nan ka yi masa sharri to da za a ce ma ka zaɓi da yawa za ka ɗauka misali a ce ma da za a ce ka zaɓi daya na? da cin nama da da shari tare shari duk ba su da kyau gara karka yi ko daya na ya fi eh gara karka yi ko daya Allah ya kiyaye wannan hadisi imam muslim ne ya ya rawaito shi وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النهر بمنى منى في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على هل بلغت متفق عليه أسامو حديث دقى أبي بكرة yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hudubarsa wanda ya ranar babbar sallah wato amuna a hajji ne na ban kwana kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haji guda ɗaya ana kiran shi hajjin ban kwana yayi umra a rayuwarsa so hudu ko so shida shi yake kira hajjin ban kwana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hajjin ya gaya wa musulman duniya ya gaya wa sahabbai yace inna dima'akum ku sani jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku haramun alaikum haramun ne ku ringa taba su wato haramun ne ka taba jinin wani ba tare da haƙƙi na shari'a ba haramun ne ka taɓa dukiyar wani ba in ba da yardarsa ba sa'annan haramun ne ka taɓa mutuncin wani maza Allah ya ce kamar yadda wannan rana taku take kamar yadda girman wannan rana da take ranar da kuke ciki a cikin wannan wata a wannan gari wanda muke ciki shine na makka sai manzo Allah ya gaya musu ya ce musu hal ala hal ballag saurara shin na da sako fa hadisin ya tsaya amma sahabban duk suka amsa annabi suka ce ka da sako manzo Allah ya yi tanana ta wannan na da sakon sai ya daga kai sama ya ce Allahumma shahad ya ubangiji ka zama shaida a ƙarshen hadisin ka gan shi za ka ga ya gaya wa sahabbai ya ce falyu balligu shahidun minkumul ga'iba ya ce to wanda yake nan ya yi da wannan saƙon wajen wanda baya ne kun ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun cika alƙawari wannan saƙon da annabi ya ba su sallallahu alaihi gashi mu ma ya zo mana na to kuma yanzu falyu balligu shahidun minkumul ga'iba haka yake kai ma sai ka ida wani haka nan haka nan sako yake ta tafiya a wancan lokacin na jin na yi bayanin cewa girma na cin naman mutane yana shan bambam cin naman masu mulki da cin naman malamai da cin naman masu sarauta ya fi girman zunubi da cin naman mutane wanda bai da komai saboda in ka ci naman wanda bai komai ba shi kaɗai ka ci namansa an gane hausan amma in ka ci naman mai mulki ka hada da mulkin nasa ka hada da al'ummar tasa ka hada abun yana da tsawo yana da girma haka nan wani sarki haka nan wani malami duk waɗannan maluma suka ce ya sha bamban da cin nama kamar sata ce sata kuɗi iri ɗaya amma kuma zunubin da sata za ta ja sai sha bamban wato saboda bala'in da za a afka wanda aka wa satan ai kun gane bari na baku misali a ce barawo ne sai sace wa minista dubu hamsin kun gane hausa sai kuma barawo wani ban Allah ya je ya yi ta kwadagon shi wata guda aka biya shi albashinsa dubu hamsin sai barawo ya sace dubu hamsin dubu hamsin kun ne gane da yawa wata iya shi minista ma bai san ma an sace dubu hamsin ba ina nufin bai ma sani ba kawai dai dai dan layira a biya shi na bai ma san da ita ba bai san tana nan ba bai ne neme ta ba gobe da ya ka ga minista yana yawo ta dubu hamsin shi ta bata jiya ina yawa amma shi wannan Allah kaɗai ya san tasgaro da zaka saki da rayuwarsa da rayuwar iyalinsa na wataƙila ba shi ake bin shi yana Allah Allah ya je ya biya na wataƙila wani na naka asibiti zai je ya sai magani haka Allah kaɗai ya san musifa da za ta afkar da shi kaga dubu hamsin dubu hamsin amma musifar da za ta afkar sun sha bambam Allah ya kiyaye وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حزبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تاني كثيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت وحكيت له إنسانا فقال ما, ما أحب أني هكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وما أنا مزدته أي خالتهم خالتك يتغير بآدامه أو ريحه آه لشدة نتنه وقبئها وهذا من أبلغ الزواجر عن الجيبة قال الله تعالى وما يجب عن الهوى in huwa illa wahayuha an samu hadisi daga nana Aisha uwar mu'mine da Allah su kara tabbata a gare ta tace wata rana muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kawai na ce masa ina ruwanka da yar gajeren nan gajera tana nufin na na safiya kalman gajera ana faɗar sifan mutum ba da niyyar wulaƙanci ba ya halatta na a cewa ne makaho don ba faɗa ba za a gane shi ba na wani gurgu don ba faɗa ba za a gane shi ba amma da niyyar cin nama haramun ne shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana faɗan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu daman marwaita suka ce tana nufin nana safiya yi ta gajera ce manzo Allah ya ce mata kin ga wannan magana da kika yi kin faɗi wata kalma mummuna wadda inda za a hada ta da ruwan teku da ta bata ta da wari wato kalmar cewa me za ka yi na ruwanka da wannan gajerar maza Allah ya ce kin ci namunta haka ta ce wata rana wato ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wani wa da kaza wato ta ce da ma ba ta faɗa ba shi ma maza Allah ya mata tsawa wato shi yasa maluma suka ce a siffanta mutum da siffarsa in wajen kwatance ne babu laifi amma banda wajen ai dariya na banda wajen tozarci banda wajen wulakanci shi wannan ya zama cin nama amma akwai wanda yake da sifa ba daɗi a faɗa amma in ba a faɗa ba ba za a gane shi ba ai an gane in ka ce wane sai an ce wane wa sai ka ce misali wane makaho to kaga wannan ai ba maganar mulakanci bane magana ce ta a gane na wanda kake nufi kaga ya sha bamban da wanda zai yi dariya cewa wannan makaho kaga wannan cin nama ne wallahu alam wato tace kuma yawa hakaitu lahu insanan ta kwatan na kwatanta masa tafiyan wani mutum ko wani aiki na wani mutum kamar ka rubu yana tokala kafa kai ma ka tokala na na kwatanta masa wani aiki na wani mutum wato da yake yi wato na kwaikwaye shi irin yadda yake yi wa mata kwatanta kaman da zolaya da zolaya shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ta wato abin da ta yi cewa bai da kyau sai da ta ce ta yi nadama dama ba ta yi ba da yin wannan aiki da ta yi to shine sai mala ya ce kalmar da ya kira mazartuhu ya ce shine ta ya haɗu da shi abinda ta faɗa a ya shakudu da ruwa zai canja ɗanɗanon ruwan ko ya canja ƙanshin ruwan ya zama yana wari ya ce wannan shine mafi wato girman tsoratarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan kada mutum yana cikin hiransa ya ringa cin namun mutane domin Allah madaukaki sarki kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya diko anil hawa bai magana akan san zuciya in huwa illa wahayyuha duk abin da ya faɗa wahayi ne aka yi masa sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na ƙarshe wa ana anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma urida bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وأشياء كلنا حديثي أجمع وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله rawahu muslim an samu hadisi daga Anas dan Malik ya da Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari yace lokacin da aka yi wato a miradi da ni zuwa sama kusa akwai isra'i akwai miradi isra'i shine tashi daga makka zuwa baitul maqdis wanda aka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare duka akai miraji kuma daga baitul maqdis zuwa sama sama zuwa saman sama da manzo Allah ya je saman sama tunda ya gode sama ta daya wuce ta biyu ya wuce ta uku ya kai inda mala'iku ma ba sa zuwa ya kai inda dan rakiyar ma yace bismillah yace masa a'a yace ba mala'ikan da ya taba gitta nan in ya gitta nan zai zama babu shi da aka ce ka dawo aka ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yayi gani da Allah madaukakin sarki maza Allah sallallahu alaihi wasallam an yi an yi Isra'i da shi daga gidansa amma Allah a Qur'ani sai ce subhanallazi asra bi abdihi laylan sai ce min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir da wannan aya maluma suka ce duk harami yana da hukuncin harami domin duka da inda gidan da aka haifa annabi sallallahu alaihi wa sallam da gidan da yake wanda yanzu babu wanda suka san maktabatu makka maktabatu makka tana nan in ka gama ji in ka gama dawaki in ka gama sa'ayi in ka gama sa'ayi kofar da zaka fita a inda ka ƙara sa'ayi wannan kofar in ka kalli hannun damanka zaka ga wani farin gida a nan gidan aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka malama suka ce hukuncin ta duka haka kuma Allah ya dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shi kuma yasa ya kiyaye shi yasa bayan ya dawo ya ba da labari Yahudawa da munafikai da sauran kafirai suna ta kaman kai ne yanzu a rabu da kai da yanzu ku haɗu da mutum da asuba ya ce maka kuma ya je ya je ya je China ya dawo na misali yanzu ku rabu da mutum da asuba ku haɗu ya ce ma ai je da muka rabin nan na ya je China ya dawo kaga a duniya ce dai da ba za ka yadda ba tunda dai ko jirgin ya haure bai zai dawo ba tunda dai karshen abin da ake sauri da shi ke ka san dai da wuya ya je kuma ko jirgin ya je ya je kawai yana da ya sake taso amma ba zai dawo ba na yawa to daga daga makka zuwa baitul maqdis tafiyar kwana 40 ne sun sani kaga kuma sun san iyakanka a lokacin ka haura gumi ba ka da wani abin tafiya da ya wuce raƙuni da haka da manzo Allah ya faɗa mumine sun yadda duk mumine sun yadda sai na abubakar baya nan ma yana daga cikin abin da maluma suka ce lakabin sayyidina abubakar siddiq ya samu saboda sun suna ta murna cewa manzo Allah ya faɗi wata magana da in abubakar ya zo zai ce bai da ba har yana dawa daga tafiya suka tare shi kaji abin da mutumin naka ya faɗa jiya sai me ya faɗa yace wai ya je daga nan ya je an kai shi baitul maqdis kuma ya je sama sai yace musu in har ya faɗa wallahi gaskiya ne shi kaga kokotan da yake kada ƙarya ce maka shine damuwarsa yace amma in har ya faɗa yace gaskiya ne ya je yana cikin abin da yahudawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya ce ya je baitul maqdis ba suka zo suka ce to suna da tambaya dangane da masallacin baitul maqdis ya yake modem ake cewa ko na abin yini kaga gini kamar na gaske ta irin shi Allah ya turo malaika jibril da baitul maqdis ya ajiye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana kallo su ba sa kallo suna tambayarsa misali ta gefen dama wando nawa ne yana kallo yake wando uku ta baya kofa nawa yake kofa shida misali kuma su sun sani suna ta wannan sai ka gama duk tambaya kowane lungu sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan saboda ya riga ya jan ba ma je ba sai da ya jagoranci annabawan Allah Allah ya tara mar annabawa ya yi musulmanci suka yi sallah raka abin ya tayi yayi to wannan tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine wannan hadisi yake magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da aka yi wannan tafiya da ni wato a zuwa sama wato na wuce wasu mutane suna da dogayen farata farata dogaye kuma ba wani abu suke ba ya kome suna wujuha suna yaga naman fuskarsu da naman kirjinsu sai sa farce sai kwaye naman yana sa farce yana yagan naman jikinsa jikinsu da na kirjinsu ina ganin su sai nace ya jibrilu man ha'u suwaye wannan man ha'ula ya jibrilu ya jibrilu suwaye wannan sai jibrilu ya ce mashi haula'i allazina yakuluna luhuman nas wadannan sune wadanda suke cin naman mutane a duniya kaji eh ko na isa mutum ya ce na yawa hira kawai ka je ka yi kasuwanka ko ka je ofishinka in ka gama ka je masallaci in ka gama ka je ku hira da matanka na in ko ba ka da mata ka yi ta addu'a ga na yi kenan ka yi hira da in dai ba wani abu za ku yi na kasuwanci ba mafi yawan hira wallahi sabon Allah mafi yawa ɗan ɗaya za ka samu hirar da take ta alheri kuma wannan na gaya ko ina ne fa in dai hira ce saboda shedan zai zo kawai za ka ga ba abin da yake sa fada ta yi daɗi da hira kamar an ga zagin mutane nan da hira ma gobe mutum zai ji sha'awa ya koma kar ma a koma baya nan za a zagi wani baya nan na yana Allah Allah ya je za ka ga wasu su suna da wayo za su je su zauna su ba ta yi amma suna jin daɗin abin wani zai tawa mutane jari yana ta dariya wallahi da shi da kai duk ɗaya kuke ba ku da bambanci a wajen Allah eh yadda zunubin da ya tara kai ma kana da shi shi yasa musulunci yake ta in aka wa wani sharri kana wajen to karka yarda ka ce ba gaskiya bane shi wani ba mutum ki ka ce a mutum kirki kamar da ka tsare masa mutuncinsa idan ba za ka iya ba kuma ka bar wajen eh ka bar wajen ne ka huta manzala sallallahu alaihi wasallam yace wa yaf'aluna fi wa yaqauna fi aradihim suna fadawa a cikin mutuncin mutane akwai wanda zaka ga ya ci ma mutane mutunci kawai shi ba wani abu shi ya kware wajen cin mutunci har ma yana alfahari sai ci ma mutunci bai san cewa mugun aiki ba ne ba kyau karka zama mai ci ma mutunci da ka cewa wani mutunci gara ka haƙuri a ci ma ya fi riba kamar zalunci ne da zalunce ka ga da kai zalunci gara ka bari a zalunce ka idan aka ce sai an yi ɗaya ko ka yi zalunci ko a zalunce ka to ka zaɓi a zalunce ka ya fi ya fi riba eh ya fi ka yi zalunci Allah ya kiyaye وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله النبي صلى الله عليه وسلم yace dukkan musulmi wato jininsa da mutuncinsa da dukiyarsa haramun wato Allah bai yarda a taba jinin musulmi ba Allah bai yarda a taba mutuncin musulmi ba Allah bai yarda a taba dukiyar musulmi ba ana magana musulmi saboda shi ake magana amma ba cewa aka yi ka taba dukiyar arne ba ai in ka saci kudin kafiri sai ka biya in ka ci shi kafiri sai ka biya ina nufin ba ba musulunci ba a cewa yi dan mutum ba musulmi bane shikenan da sai ka taba mutuncin shi ko ka cuce shi shi Allah madaukakin sarki gaba ɗaya ya ce mu adalci yi idiluhu aqrabu li taqwa ku yi adalci shine yafi kusa da tsoron Allah san yace wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala Allah ta'addu kada ma kiyaye ku da wasu mutane ya sa kada ku yi adalci ku yi adalci shine yafi kusa da tsoron Allah alhamdulillah yi sallah baka ai magariba zai yau su suna isha sai niyan magariba sai ya bi su shi ne na ce raka a nawa ya bi su hudu shi na ce ana magariba raka hudu shi ne nake da zara ya ga an yi hudu ai ya ga an kyale shi ya yayi shi ne nake zo na sani ya yi hudu shi ma a sai ba a magarba raka a hudu hali inda magana take a a da abin da zai yi sallar shi za ta zama ta yiwu amma zai shiga kurkukun liman shi ne malaman fikin suke kiran shi kurkukun liman daman shi abin da ya sani magariba ya yi niyayi liman ya tashi aka yi raka daya ya yi fatiya ya yi ruku ya yi sujada an yi raka daya aka sake tashi aka yi fatiya aka yi tura aka yi ruku aka yi sujada aka yi tahiya na aka sake tashi aka yi karatun fatiha aka yi abin nan ashi ya gama magariba to yunkurin da liman zai tashi in ya ga ya wuce shi zama zai yi sai zauna ta yi shiru domin a nan wajen nema malamai suke can sun ka ya wuce shiru zai ko tasbihi zai ta yi haka ce shiru zai ya kyale shi su yi raka a ɗaya su cika su yi fatiha su yi ruku'u su yi sujjada biyu su zauna su yi tahiyya liman ya ce assalamu alaikum shi ma ce assalamu alaikum liman ya yi isha shi ya yi magarba ta gaji sallallahu alaikum alaikum assalam to da an dauke wuta za ka yi da an dauke wuta a nace da an dauke za ka yi shi yasa ba abin ba abin lasirika sallah jiya ne ya ce an hada sallah ana jiya wani jiya ne ya ce an hada sallah ya yi alwala zai taho sai ruwa ya hana shi daga gida to yana jin lasirika ya yi dai magarban shi kadai amma dai da an da aka zo isha da za a hada sai ya bi ishan masallaci da kai na o duka yi to daga gida ya bi magarba da isha ai kaga me nan yanzu zai iya bin sallar nan a yana biya shine na ce to da an dauke wuta ya zai yi ya ce ba ya ba dauke ba eh malumai sun yi magana ba abin sallar da ya zamba ka da wato alaka link da imam amma za a bi ta komai nisan da idan akwai alaka da liman yadda ko da an dauke wuta ko mutane za su isar ma na cewa an zauna ko an tashi eh shine da ka gobe ka saki ko ka zo ko kai kayan ta ai idan ana ruwa irin wannan ya hana ka fita kana iya yin sallar ka da za ku na ba zai hada ba ku dai mutum yana gida baya hada sallah ainihin abin da yasa ake hada sallah a masallaci saboda ba a gida eh wani ya dike zai koma gida wani abu shi yasa amma an ana gida ba a hadawa in kana gida za ka yi magarba ka jira lokacin isha ka yi isha Allah Allah na na mutum ya shi addu'a insha Allah yana nan الله أعلم نعم عليكم السلام barawa ne ya sace masa waya ya ce ya gan shi shi ne sai ya kama shi ya ce ba ni waya ya hana shi shi ne ɗan ga ɗan marinsa ya mammare shi da ya ji duka shi ne sai ya fito da wayar da shi ne ya ce bai na? ya gudu ya bar waya eh kawai kai zunubin ka shine duka ta sa musulunci ba a dukan barawo ba a dukan barawo a musulunci hukunci ya cewa barawo o da waya sa so ya zo ya bara na wajen ka so a za ka za da ka ba shi kayan shi saboda za ka biya shi aiki ya same ka na neman barawo don ka ba shi wayarsa za ka biya fa wallahi saboda ai shi musulunci bai yadda in wani zalunce ka ka zalunce shi ba baka gani ana rigima akan cin takalmi da ake bari a harami ba a makka takalmi ne za ta ajiye takalminka wani ya zo ya sa wataƙila kai ka tabbatar da an sa naka amma kuma ga takalma an bari shin za ka sa ba za ka sawa na ko bai kai naka ba idan ka sa an sace ma takalmi kai ma ka sace na wani kai amma sata za a biya ka kai ma za ka biya ya eh ai da harami ba ka cewa kowa ya tafi saboda yanzu sai mutum ya yi makin nan kofar ya ajiye takalmin shi amma ya je safa yana safa da marwa sai ya gama zai zo ya duba nan ba ya dau takalmin shi to kafin ka dauke ka dauke ma takalmi da ka yi kokarin da ka ajiye masa amma ka ga bai baka dani ba na lokacin da ka ɗauke ya fito ba ya duba ga gana shi ba ko maluma suka ce abin da ya fi kawai ka yi haƙuri ya fi zama aslam kawai ka yi haƙuri an ɗauke ma takalmi ka ne ka nemi wani saurari yadda ka yi tunani inda harami ne ya wuce haka da ka nemi ɓarawa ka ba shi wayarsa na? to sai ka yi shirin biyan waya yawwa ka ba da sadaka a ka Allah kai wa rawa lada eh eh gaza marawa ya dawo da amma addu'a Allah ya sa samu lada wa alaikum assalam na'am hadisi ne duk da cewa wasu na cin hadisi na da rauni amma dai ba a lura da magana saboda duk hadisi da yake cikin fadailul a'mal inda ya lada ne kai kawai za a samu hadisi ne na nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda dai yace bayan asuba yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu akwai wanda ya zo da lahul mulku ya tsaya a shaɗa la ila ila wa da wula sharika da lahul mulku ilahan wahidan adan samada ilahan wahidan adan samada lam yattakhiz sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko goma ja za a baka lada miliyan arba'in Allah ya ba mu ba da rada a wajen Allah ba wani Allah ba baya baya ruwan lada ba miliyan ko biliyan arba'in ne sai Allah ya baka Allah yana ba mutane in ku duba ayyukan musulunci ai Allah kawai so yake mu shiga aljanna yake ayyuka da yawa ƙanana ya sa lada masu yawa a ciki eh dan mutane samu ladan yana san a samu ladan ne ya kuma sala ya ya ya ci haram ai an kasuwa musulunci bai yadda su ringa ƙarya ba kana da dama ka ki faɗar nawa ka sai kayanka ba wanda zai saka dole kawai mutum zai siya ya siya ba ruwanka in ma naira ɗaya ka siya ka ce ya kawo dubu goma kawai sai dai ka shiga cikin babin ka tsananta amma shi ya fi sauƙi da kai ƙarya ka siya dubu biyu ka ce dubu hudu ba kyau ka yi ƙari shi ne ƙarya ai in dai dubu biyu ka siya ka ce ka siya aka siya dubu da ɗari biyar ka ce ka siya fiye da haka ai ƙarya kake na a ƙarya ce ai kawai ba ruwanta da nawa ka siya kawai kaya na kaza a siya kamar yadda ake sai da kaya a supermarket in ka je supermarket ai ba ka san nawa ya siya ba na kawai an rika ne ɗari uku ɗari biyar kawai in za ka zo ka siya kaga ya fi daɗi nawa ya ci riba wannan ba ruwanka amma ba a san ɗan kasuwa ya ringa ƙarya saboda yana shafa albarkar kasuwanci eh mazala ya hana idan nan kasuwa ya gaskiya kuma har aljanna yake samu dalal na to so ku da rudiya sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا شيخ يا شيخ يا ai ba wani rudani wato Allah da ya sauke abun bai da daɗi bai da daɗi shi fatawa fatawan mutane na duniya ai daman daban-daban take fatawan malami a saudi arabia ya za ta yi daidai da fatawan malami a nan fatawan malami a ingila ya za ta yi daidai da fatawan malami a cikin al'ummar musulmi na ai wani abubuwan wato suna suna da bukatan dubawa kawai dai abin sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da daraja manzo Allah yana da matsayi matsayin nan ba zai canza ba har tashin kiyama yawa musulmi ya san wannan sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai bari a wulakanta shi yawa Allah zai kawo waɗanda za su tsare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama yadda aka tsare ba har tashin kiyama Allah kuma ya kiyaye abun ba daɗi don ba abu ne wanda yake daban ake fatarsa ba ta da maganan ma bai da kyau eh fata miki Allah ya sa ya wuce a bar magana ya bi a kowa a je سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين